الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa da ku a wannan rana ta asabar 20 da nawa ne da hudu ko da biyar 25 ga watan jima'a ula hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da ta ce ba kai albashi ba ta rayuwar daya shekara ta 2021 ina gode ma Allah da ya kaddara mu wannan haduwa ta ziyara ta zumunci kuma ta addini zuwa ga sai dai ba sunan makarantar ba madrasatu ali bin abi talib masha Allah kaga yin shi a sai ya san nufi su kenan madrasatu ali bin abi talib khalifa na hudu kuma surukin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke wannan unguwa ta tudun jikun cikin garin zaria a nan jihar kaduna kenan gaskiya malam yusuf kamun kazan kuku yau ni na shigo zaria don zumunci da taron family meeting ina tuki na ga message na ɗauka ma kuɗi ne ya shigo sai na ga malam Yusuf ne suna da majalisi na ne kawo ziyara kuma in sanya albarka so yana cikin haƙƙin musulmi ya nemi kai masa nasiha kai masa matuƙar ba akwai cutarwa ba ne ita nasiha ba dole sai wanda ka fi shi kake ma ba ko wanda ya fi ka a'a ita ana so ka faɗi abin da zai amfanar kuma a tsira Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ku tunatar don cikin tunatarwa tabbas akwai abin da ke amfanin masu imani har sannan zan shigo wurin nan zuciyata ba ta ce mun ga abin da zan magana a kai ba amma zama na a nan da yanayinmu sai ba na tsarmin da zuciya in magana ta daitacciya akan al'ilmun nafi al'amalin salih ilimi mai amfani da kuma aiki na gari waɗannan fuka-fukai biyu kenan da suke kai bawa aljanna su ne fukafukan da suke daga dan adam ba tare da duba status ɗinsa matsayinsa ko wani abu nasa ba su kai sa zuwa ga rahama duk wanda ka gani a aljanna galibi waɗannan abubuwa su za su kai shi ilimi abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwar dukkan wani abu dukkan wani abu ba sai dan adam shi kaɗai ba dukkan wani abu har a dabbobi a dabba mai ilimi ba ɗaya take da mara ilimi ba mun sani tun daga karan farauta a shari'ar musulunci in aka tura karnuka biyu su kamo dabba wannan an koyar da shi farauta wannan bai san yadda ake farauta ba in aka tura su ko da duka da bismillah wancan mai ilimin ya kamo dabba ko ta mutu za a ci wannan da ba koyar da shi ban ya kamo ta zama mushi kun ga anan Allah ta'ala ya bambanta su sannan haka na cikin aljanu kun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wa isfarafna ilayka nafaran min al-jinn يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا sun samu ilimi ko sai ga sun jiya falamma ku biya wallau ila qaumihim mundirin ya qaumana sai ga sun fara aikin da manzanni ke yi fa Allah daga darajar su to kun ga wannan abu ne mai matukar fa'ida kwarai da gaske sannan babu abinda Allah subhanahu ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kari a cikin sanban da ilimi bai ce roki Allah karin matsayi ba duk da mu muna roƙa mishi ba aku maqaman mahmudan alladhi wa'ad ko to amma duk da haka Allah bai ce ka roƙi ƙarin matsayi ba bai ce ka roƙi ƙarin tsawon rai ka nemi dukiya jama'a a sai ce wa kun rabbi zidni ilma Allah ka kara min ilimi saboda su ne sinadarin cin nasara a dukkan komai sannan ya isa mai ilimi ko wanda ke neman ilimi ya ji daɗi a ransa ya samu kwanciyar hankali ko da bai da yalwan duniya ya ji zuciyarsa a natse in ya tuna cewa kirjinsa Allah ya zaɓa don ya rinka ajiye ayoyinsa Allah ya zaɓi kirjinki nan ne burganin da yake ajiyan ayoyinsa don ya ce bal huwa ayatun bayyinatun sai ce ne fi sudurin ladina utul ilm a cewa Allah ya zaɓe kin zama masa wata tirejara na abin da mala'iku suka rinka sauka na zalabi da ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin abin da aka aje a baitul izza ya shekara 23 ana saukar da shi a hankali sannan a hankali a ce ke Allah ya ije wani kaso a zuciyarki ai ko kin san ba karamin matsayi kike da shi a wurin Allah ba sannan a ya isa sa mu ji daɗi matukar gaske in muka tuna shi ilimi neman shi kadai tsira ne ko ba a same shi ba babu wani abu a duniya da Allah ya ma wannan gatan in ba ilimi ba neman ilimi kadai yana sa a samu rahama a samu aljanna ko da mutum bai kai ga samun sartalin yawa ba tunda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya rike wata hanya yana neman ilimi a kanta kun ga ma annabi sallallahu alaihi bai ce kuma ya zama malami ba a'a yana nema yana nema yace da sannan Allah ya sauƙaƙe masa hanyar da zai je aljanna wallahi ni na ga wannan hadisin practically a duniya kuma ina kyautata ma Allah da to a lahira ma za ta samu haka wata tsohuwa a nan cikin zariya su yi ceton mu mun ta zuwa muka gaishe ta tare da ɗanta ɗanta babba ne ya girma sosai mun juya za mu fita sai ka ji tana kuka sai muka juyo a cikin damuwa haka sai ya ce mata na baki kuɗi na komai ko kina da wata damuwa ko ciwo ne ko jiki ne ta ce a'a kai ka fita ɗanta kenan ta ce mishi shi ya fita ni tana so ta magana da ni dattijuwa ce sosai ta tsufa da na zo sai da na duka na sa kuni na kusa da fuskanta da je ta ce mai ina son bautan Allah ina yawan ibada amma ban da ilimi dan Allah zan shiga aljanna abinda ta ce mun kenan ni wannan da ni ya faru ta ce ina yawan bauta ina kuma son Allah amma ban da ilimi zan shiga aljanna sai ta ƙara fashewa da kuka ko ina son gaya muku ta rasu kuma da kalmar shahada ta rasu wallahi da kalmar shahada ta rasu ni ina so ta tsaya kan kabarin ta bayan rasuwa to yanzu sai ka samu haddacin qur'ani malami amma ba mai wannan kyauta cika da kalmar shahada ba kuma zai je aljanna insha Allah amma dai wannan darajar ba kowa ake ba ba kun ga tana kukan babu amma da yake ne ina so in gaya muku abin da yasa na tuna ne muku maganar ta ne tana da shekara kusan 70 da wani abu a rayuwarta wallahi da nake tambaya sai wata innan mu ta dattijuwa ce sosai ta ce to ai takan fito za ta islamiyya ta rinka fadi a hanya ta zauna ta huta ta ce akwai ran da muna aji za mu ga ta shigo da rarrafe ta shigo aji sai ta je islamiyya man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan lil janna shi za ce muku ni na ga hadisin a aikace a duniya kuma na tabbatar insha Allah Allah bai cika mata cikin rahama to kun ga in kana maganar cin nasara da samun arziki kake rinka tana account ɗinki nawa ne a balance nawa ne a post ɗinki nawa kika zuba hannu nawa kike na adashi har ki ɗauko post ɗinki kina buɗe a ki duba zuciyanki ina imani da tsoron Allah yake da san Allah gwargwadon yake jin cajin su yana sama alhamdulillah karki bayin ciki duk waɗancan su ma Allah zai sauƙaƙe miki su Allah zai sauƙaƙe miki su ko ba haka bane Adam ya shigo da yana ne na jini a jikinsa na mahaifa ruwa ma ya taba shi matsala ne katse shi aka yi aka kauda wannan jinin a jikinsa kama kan zai tafi za a rufe shi da farin kyalle ya tafiyarsa duk gogoriyan da nan za a tara nan za a bari ya rage mene me muka aikata kafin mu tafi an fahimci maganar ko ku so da haka mafi girma a bayan musulmi kafin kasa a gwiwa wurin neman irin uku da rabi kace mu kuke tashi yawwa saboda haka in na kai zan tsaya cak insha Allah saboda haka karfi kasa a gwiwa a wurin neman ilimi kuma musamman ku mata kuna daga cikin waɗanda ilimi ke da matukar muhimmanci a rayuwa yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda wancan ramadan biyu ko ku yaushe ne ka kawo mun ziyara a ramadan wurin tafsiri a kaduna shekara biyu akwai littafin da muke karatu ba ka manta ba almar'atu ra'iya fi baitiha da'iya mace mai kiwo ne wai daga cikin gidanta kuma za ta kira mutane zuwa ga Allah wani ya ji sunan zai dauka to ya za a yi haka to ko la ka karanta littafin za ka ga yayi ma ya gama hanyoyi daban-daban wanda rayuwarku zai tasiri kwarai da gaske musamman musamman idan an yi karatu yadda ya kamata mutum dukkan dan adam yana ƙara daraja yana ilimi duk yadda mutum yake yana ilimi to zai rinka ƙara daraja ya rinka zama kamar dala a Najeriya kullum farashinsa sai rinka tashi an fahimci maganar ko to sannan a na biyu duk wani dan adam da ya ci nasara sai da mace ta taimaki rayuwar shi duk mutum da kaga ya ci nasara a duniya to mace ta taimake shi in dai ba da gaske in ba annabi annabi isa ma ai mace ce ma shi za ki ce mai isa ibn maryam an fahimci maganar ko so za ku ga wannan kuma duk inda mutum ya je ya dawo ƙarshe hannun mata zai koma shi yasa yake da kyau a gina mace ta zanto macen ce da take amsa sunan mace me nake nufi wadda za ta yi karatu za ta iya fuskantar duk wani challenges na rayuwa za a iya ba za a zo wani zamanin da an wuce ki ba da ilimi ne za ki yi wannan in dai kina ƙoƙarin karatu ko na addini ko na zamani da kyakkyawan zuciya ba za ta wuce ki ba duk inda za a juya sai an yi da ke daga wurin mace ka fito ita ta shayar da kai ta wanke ka tun kana wanka kukan wanka ta sama famfas ta share kaza kai karfi ta tura ka waje aka yi ta gwagwarmaya dan da karfin naka ya cika kuma wata mace dai za ka wanke a baka koma hannun mace dai za ka koma kun fahimci magana sannan ba wanda ke fatan ya mutu ba a hannun mace ba ko ba to kai hakuri da yi duka a kan gaba ya haka ina so ku gane daraja wai ina so ne in sa muku wani irin sha'uri na ku ji cewa yes in Allah ya da ku ne wanda za ku taimaki al'umma shi ne abin da ke cikin zuciya na inda nake so in kai ku kenan kun gane maganar ko so don haka al'ilmun nafi ilimi mai amfani yaushe ilimi ke zama mai amfani yaushe ilimi ke zama mai amfani shine ilimin da aka fara ya zanto an yi sha inda ya dace an yi sha inda ya dace mutane suna kasuwa kashi biyu ko uku akwai waɗanda suke samun ilimi za su iya yin boko za su yin addini kuma ya kwari duka biyu yauwa in za ki iya a kanki a nan in wannan damar Allah ya baki da wannan baiwa ki casa sosai inda ya kamata ki sa lokacinki ki sa ƙwazo da himma kar ki daga kafa sai kin ga ƙarshen mango park an fahimci magana sannan kuma sai sibo ya ce eh wannan ta haihu ina fata kun fahimci magana eh ne mamakin na yana karanta littafai na ga wani littafi tafsirin tauhid ban duba sunan ba da na kalli littafin sai na ce ma ɗalibai na in na mutu ban koyar da ku littafin da mana hayin ce ban taɓa ganin littafin da ya birge ni ya kunna ni a babin tauhidi na ga an sauƙaƙe an ƙawata an yanda ya kamata wallahi kamar littafin nan ina rubuta ina rubuta sai daga shaiha ranka ya daɗe allama babban malama wallahi mace ta yi bintu bintu kafin kila wata kun santa na ce an zame iko na kalla wallahi alƙalamin ta ko za a tara maza da yawa ba su da alƙalamin da Allah ya ba shi sa almar'atu rahiya fi baiti hadafiya to sai da na zo sai nake karanta sharhu mukaddaratu zunub kila ka san tafin na jarasi shi da yanzu a cikin sa littafin ya gama tsaruwa na tabbata duk wanda ya gan shi kai saurari ka ta ta yi ina duba sai naga ita ce dai na ce ah wannan matan da namiji dai da ne fata Allah hada ne da ita Saudiya take kuma malamai manyan malamai na duniya suke suke takdimi a littafin su recommending cewa kaza kaza kaza sun duba kuma sun ga rubutun ta kuma yayi ina kairar da mata usulul salasa na tara sharhohi ina da malam Usaimin ina da malam Fauzan ina da kaza ina zuwa sai na gano wanda ya haɗe duka biyar ma sharhi wallahi sharhu usulul talata guda biyar in ka karanta wannan guda ɗayan kamar ka karanta na malam Usaimin ka karanta na wani ka karanta duk kusan shiru ɗin da ka sani ina duba sai daga kai ha na ce to Allah ga mu gare so ku duba ku ga ƴan uwanku ce kun fahimci magana ƴan uwanku ce ya kamata ana gaya wa mata irin wannan saboda san tabbas a duniya za a iya yi da su ta iya yi da su so da Allah a yi karatu a yi karatu kar a kar a ɗaga ma ilimi kafa a yi shi da gaske sannan na biyu idan ya zamto mutum kila daman boko yake da shi to kar kuma ya zama ba gidaje a addini bai zuwa makaranta addini bai tuntuɓar ayi da hadisai kafin ya aikata abin da zai aikata a rika injiniyarin da kyau a rika medicine da kyau a rika kaza da kyau yana da kyau kwarai da gaske amma ka a zama gidadawa kuma a duniyar addini haka idan addini Allah ya baki shi ma duka ilimi ne shi ma ya fi daraja shi ya fi daraja to amma still kar kuma abu ta hagu a ce ba za ki iya taɓa wani abu ba shi ma kake bari a barki a baya in an ɗauki rubutu da namar ki taho in an ce da hagu koya ne a gaje shigo ke ma koya ne a zanye da ki to kun ga wannan a ƙarshe sai a tunanin kuma sana'a sana'a na so a ce da maza nake magana so da ina ko wanda na zauna sai da na kai kusan minti talatin ina wanke mishi tunani akan irin wannan akan irin wannan dai kafin na gaya muku duk wanda ya fito a hannun mace zai fito rayuwar su hada ta kai a hannun wa a hannun mace mu matan mu muke so su yi mana wanka ne za su iya in mun tafi su yi mana wanka ko ba haka bane yau wato in aka yi haka ƙarshe nake cewa da shi ai wannan duk kusan jita ne za ka tafi a duniya ka bari su za ta bari kuma yau ka shiga wata jarabawa kusan kwana iya gudun ka yanka da matanka da wuya su iya har ga ka dabai da su to dan ne ba ka gina su ba kun fahimci kun fahimci magana to wannan yana da kyau a samu wannan ni yanzu daga cikin abin da ke faranta mu rai nake gaya muku wannan wallahi mahaifiyata na da shekarar ta goma sha takwas ko sha bakwai a cikin kabari amma akwai surorin qur'ani da yana buɗe ita kawai zan tana da ita ta fara koya min su a duniya suratul tahrim malamai na na farko a qur'ani mahaifiyata ce ita ta koyar da ni ita ta yi mun wannan gatan ita ne sayyid bukhari ta fara siyan mu a duniya sayyid muslim riyadus salihin bulugul maram da sai ɗin Sheikh Mahmud Khalil Al-Fasali mahaifiyata ta fara siya mu a wurin ta na fara ganin su da sunan nawa ta siya ta bani su so har gobe ban manta wannan idan ni daga baya na zo na zama malamin ta kanku ce mun rubutu sai da aka koma kuma nike koyi da ita amma goyon waye goyon sa ne to dan ke lissafa cikin malaman shi akwai mahaifiyarsa ai ka fa bi dalika fadlan wa sharafa kun fahimci kun fahimci magana so dan Allah karku karku rauni akwai challenges mai yawa a rayuwa akwai challenges mai yawa wasu ku sun yi aure daga cikin kalubale kila haihuwa da raino wasu sun fara kuma dama ku so sanda kika aja daya kawayanki ana a bestie suiti duk kuna ciki biyu daga nan kwana fara gaskiya kike ban san raini wato ta yadda ta fara zama sakan hand belgium ta fara matsawa sanda take da biyar ta dara kai inda yara anan su tashi oh yanzu ke da ke barin ya bace ko ban abu da yara an ce to ya batun an kota shi to wanne an yi na iyaye ne wanda ta fita daga safin wannan take ganin kaza me nake muku nufi shine shi lokaci dama ne in ya kama ka ka kama shi kun fahimci magana lokaci in abu ya zo karku jinkiri taswif ba aikin mumini ba ne jinkiri da zan yi zan yi a'a kawai in aike kama ka kama shi kusa inda za ku kara shi wata rana sai labari kuma mutum na yadda mace ko namiji ya fara tara 'ya'ya biyu uku biyar to dama na ke gane su kaman mutum daga biyar din nan ka fara lissafin da wanda zai gama primary kana maganan secondary in ba ka da gidan kanka kana maganan haya kai ɗari uku da hamsin ɗari hudu good daga nan za a gani daga na fara ganin kasuwa ne ko masakaranta wanne zai ja ka haka ita ma mace mace haka ne ta fara to ai yaran ne kana ji wani fa bai da lafiya ai an ce walima su kansu wani ran kaza ne yanzu ga wannan shi ba shi kenan ke ma kin shiga da gobe ya shiga kin shiga kun fara majuna ihu a sama tun sannan bai zo gida aka kira shi wai kana ina yanzu ba batun tuntuɓa shi dan bai dawo faɗa kike in dai bacci ku cika ku tasa mun mai gida yanzu shi ne zai shiga ɗaki za ce da mutum a ciki yanzu shi ba shi ba mutum ba ne saboda ne hankalin ba koma kan yayanki ba kuma baki san shi ba ne hankalin ya koma kan wani wurin kuma ya karkata to in ba a yi abin da ya kamata a kan lokaci da yawa da damuwa ciki a gaba na na ƙarshe shine al'amalin salih in an san ilimi ilimi bai amfani ba sai an yi aiki da shi sai an yi aiki da shi mai ake cewa al'amal da tsari shi ne malamai suka ce dukkan aikin da ya cika ka'idoji guda biyu ko sharuɗa biyu na farko ilimin da aka yi aikin da aka yi shi da ikhlas aikin da za a yi shi domin Allah da abin da za ki yi ki sani duk yadda za ki kyautata wasu za su zage ki wasu za su kushe ki wasu masoyanki ne za su yi buga tsalle su koma makiyanki shi yana faruwa za ki yadda da wasu za su harince ki wanda ya kamata su taimake ki za su iya juya miki baya to amma wannan kar ya taba sa ki ja da baya ko ki rauni ko ki canza akan abin da Allah yake so kuma yarda da shi ki sa ma ranki da sukar mai suka da yaban mai yabo da abu ɗaya ne a wurinki babban dai abu da ke so shine la nuridu minkum jaza'an wala shukura kamar wani ban Allah da ke ɗaukar mana nauyin marayu a Kaduna yana da asibiti wani lokaci za a je a kwantar da yaro kwanan shi hudu a ƙara mai jini a magunguna dubu sha takwas dubu ashirin da kana to za ka yi mana bil ne mu rage wani abu mu gan nawa za mu ci ko sai ce la nuridu minkum jaza'an wala shukura likita ne sai tashi ta tsiyan shi kun fahimci magana to haka ake so ki yi aiki ki domin Allah wacce yin diyin da muke na wacce ni za ta ha'inta an ha'inci wanda ya fi ki shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai ba komai mu dai babba abin da muke so kawai ra'ayi kiyama ce salamun salamun alaikum bima sabartu ko aminci Allah ya tabbata a gare ku sakamakon namijin hakurin da kuka yi a duniya to kar ki canza dan ana yaban ki kake dauka kin fi kowa ke rinka jin hayaki akan ki la la la wallahi akwai da sun fi ki alkhairi kila ke kawai Allah ya nufa a gani amma akwai wanda sun fi mutum alkhairi ne sama kusa ba kawai dai Allah bai nuna su bane to kuma kai da aka nuna kana cikin hatsari dan kana bukatan takatsan ba to ayi abu domin Allah don Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahu din abu na biyu suka ce shine mutaba'a aikinki ya dace da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu aikin da Allah zai kalle shi har ya auna shi ya mai tsada ko mai kyau sai ya cika waɗannan yi don Allah shine bin kan ke cewa lima ko da kaifa su ne tambayoyin alkiyama abila alkiyama ko abin da za a tambaye ki duk abin da aka daura a kelin ki kawai lima ne da kaifa lima dan wa kika yi don Allah na yi eh da gaske ne to kai ya kika yi wurin aikin yana nan suna suna yin koya shi ne a yi akwai waɗanda lima za ta hau da suke da kaifa ta barar da su kun gane abin da nake nufi akwai za su da tarin aiki mai kyau ran kiyama Allah ta ce wa qadina ila ma amilu min amal za a gabatar da abin da suka yi na aiki gaggwaba gagarumin aiki mai kyan gani amma Allah ce fa ja'alnahu haba'an mansura sai zanto ta kura abin korewa Allah baya so ya daidaita aikin me ya janyo ba a yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi yasa ya ce halata ka hadisul washiya shin labarin mai ta da hankali da firgici ta zo mata suka ce ma'anan ayan shine laqad ataka hadithul washiya ai tunda qur'ani yazo tabbas labarin kiyama ne to ka shirya wujubul wasu fuskoki yawma idan a wannan rana khashi'a kaskantattu ne ba ai wujub ma'ana hu'una an faɗi fuska ana nufin mutum gaba ɗaya wasu fuskoki a ranar alkiyama ba kaskantattu ne ba su tsira ba to Allah a duniya ya suke dan mu sani ce amila in kun gansu a duniya to namijin aiki suke na ba kuma sun wahala da ka gansu ka ce ma aljannan ta su ci Allah ka tsare mu dan tsarkin sunayen to shine yace amma matsalan tasla naran hamiya za su shiga wuta wanda take mai kuna babban matsala ba su yi domin Allah ba a yi aiki domin Allah ba to sai aka yafi yan uwa musulmi waɗannan abubuwa biyu su ne abubuwan da ya dace da ni da ku mu rumbabe su mu dage mu tsayi a kansu mu tashi ne karatu mu tashi ne karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba lokacin da yake shan wahala a rayuwar shi kamar lokacin da ake saukar masa da alqur'ani kun ga ilimi ake bashi har ma da Allah da kanshi da ya tausaya mishi yace la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana Allah ya nutsar da shi ana saukar da Qur'ani sai rinka kokarin sai ya kwaikwayi abin da yake ji ya wahala gashi yana zuba sai yana kakari Allah ya kakka da mu ai za mu tattara shi kuma zai ma bayanin abin da ya kunsa ka isar kawai na ka ma alaika illa bala jama'a kun fahimci wannan to saboda haka abu na ƙarshe da zan takaita a kai shine ba mu taɓa cin nasara ba sai mun zama masu haƙuri sai mun yi haƙuri aljanna Allah ya faɗa ba a samun ta sai da haƙuri mai yawa wa ma yulqaha illa alladhina sabaru وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم saboda haka nan haƙuri malamai suka ce wurin yin abin da Allah yake so ina cikin dare ya da salatu khairu minan nawm a cikin fifis haka nan ake yin kwara ki tashi ki ta sujada ki ta sujada da akwai ran da sujada ma an gama ba a so an gama da wanda ke tara su yanzu sosai yadda kike kirga damman nerori ki kirga sujadan ki da ayoyin qur'anin ki cicci ki ba Allah ajiyar su an gane ko sababbin mint na kuɗi yan dubu ne dai farare kana Abuja ke ce musu gome yanda suke kirga su a banki far ke ma ki tara damman ki ki packaging a yanki ki ce Allah ajiye mun sai ranar da ya'ya da da dukiya ba za su yi amfani ba sai a bani in ko kika ba Allah ajiya za ki ga accounting nan da ya kamata akwai accountability mai kyau ta so da haka nan wannan shi ne haƙuri wurin bin Allah haƙuri wurin barin saman Allah ta wa musulmi sai haƙuri a kan abubuwa masu raɗaɗi na rayuwa wani ana lami lafiya sai a jefa mishi rashin lafiya kuna bi da mutum yanzu sati biyu ko sai ga shiga halittar shi mata canza subhanallah me ya faru Allah ba zai san shi bane Allah ba zai san shi bane ba zai san ta bane akwai hikima to irin wannan Allah karka jarabe mu amma in mutum ya samu kanshi da jarabawa wani karayen dukiya wani kaza wani tayo duk ayi hakuri wata rana sai labari da ta gama wannan rayuwa so da haka ta kaice wannan shine an ga fada kuma daidai lokacin da kace uku da rabi ina ga ya cika so da haka abin da faɗa na mare dai Allah ya sa mu tarayya alada wannan kai kuskure Allah ta'ala ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله